أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن صحابه ذو القرب والسلام الذين فاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القرب المكتوم وبرزة المحمدية وقطب الأطفال الشيخ الطيب أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس والذي كتاب خاشف الإلباس الشيخ الطيب إبراهيم بن ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama da aran lokaci bisa dawowa karatun wannan littafi namu da muke yi mai albarka wato littafin ruhul adadi a kamar yadda kullum nake faɗa nake nanatawa littafin ruhul adadi littafi ne da maulan mashakul islami wa sa'adatul anani ashaq ibrahim niyas ya rubuta da nuna ma ɗalibai a makarantar sufaye da kuma dukkanin al'umman musulmi hanyar saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala lani lafiya a dalilin da kullum na kan faɗi haka saboda ba littafi ne kawai da ya shafi ‘yan ɗarikar tijjaniya kawai ba, bal'a a littafi ne da ya shafi dukkan al'umman musulmi, saboda abin da ya kunsa, za ka ji muna fassara abubuwan da ya kunsa ɗin da alkur'ani da hadisi. To, a jawabinmu bayaninmu ya koro muna magana akan sinti-sinti na ainihin su waliyai inda muka koro muna magana akan ainihin cewa wannan ne zai bayi zuwa ga mu yi magana akan abin da muke son mu yi magana akan shi shine khatimul wilayatul muhammadiyya Wana ganin abinda za mu yi za mu takaita ainihin karatuttukan ya zamanto mun tafikar da su yadda karatun zai yi mana ma'ana mu dan yanke wasu abubuwa tun da mun yi bayanin da ya kamata mu yi to sai mu shiga bayanai na malamai da suka gabata waɗanda suka bayani akan me ake nufi da khatibul wilayatil muhammadiyyah alhamdulillah kafin mu shiga lokacin karatun mu da zai kai mu nan wajen mun faɗa mu cewa a cikin magabata wanda ya fara yin rubutu akan wannan matsala shine hakimu tirmizi hakimu tirmizi kuwa yana daga cikin malamai ina jin ban manta ba wajejen na karni wajejen na uku ne wanda ya yi magana akan khatimin wilayat wanda har littafi ya yi sukutun da guda a wannan bangaren wanda kuma mu'asir ne da shi da Abu Isa al-Tirmidhi wato kamar yadda na faɗa wasu sukan ɗauka an ce Hakimu Tirmidhi kamar shine Abu Isa al-Tirmidhi gaskiya ba shi bane ba mutum biyu ne akwai Abu Isa al-Tirmidhi sannan kuma akwai Hakimu Tirmidhi Abu Isa al-Tirmidhi shine mai sunanu Tirmidhi wanda ke da littafi na hadisi din nan wanda ke mai sunanu Tirmidhi shi kuma wannan hakimu tirmidhi yana da littafai shi ma cikin littafan shi akwai nawadirul usul to lallai mutane duniya amma da yake duk sun yi zamani ne a lokaci dai kuma gashi dukkanin su ana dingina su zuwa ga gari daya irin niza to shi yasa sai aka dauka mutum ɗaya ne amma mutum biyu ne to sai muke lissafawa tabaka tabaka to idan Allah ya sa mun gama a yau to Allah ya kai mu ranar da za mu sake yin karatu rana ya sauke nan kai tsaye za mu shiga yin magana ne akan khatimul wilayatul muhammadiyya da kuma me malamai suka faɗa akan wannan matsayin da kuma menene abin da yake tabbatar da cewa shau tijani ne kamar yadda almajiran shi suke tabbatarwa suke yin da'awar haka wannan shine abin da in Allah ya sa mun gama da ainihin abin da ya shafi yau mun kai inda nake son mu kai to rana ita kawai kai tsaye za mu shiga wannan bayani ne to in so kuma sai mu koma mu ci gaba da ɗauko baitukan mu na ruhul adabi muna ci gaba da fassara dan in dai ban manta ba ina jin baiti na 63 ne nake shi kuma karatu ne yau za mu tashi ne a karatu na na 60 daidai wannan karatu shine na 60 a wannan rana ta juma'a wanda yake a 20 a wanda yau ranar juma'a nawa ga wata watan watan yan boko sha bakwai ga watan sha biyu watan disamba ko sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya haihuwar annabi isa ɗan maryam wanda ya daidai da ainihin watan jumadan ula ma'ana wata na abin da ya shafi watan musulunci shi kuma yau sha uku sha uku ga watan Jumada Lula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ainihin uku hijira annabi daga Makka zuwa Madina. To sai Mala ya ce mana cikin lissafa mana sinki da yake na waliyai ya ce wa minhum akwai daga cikin su waliyai din radiyallahu anhum arba'atu amfakin akwai su mutum hudu akwai su su kuma guda su hudu ne la yaziduna wa la yanqusuna ba sa karuwa ba sa daduwa a kowane zamani kowane zamani ba sa cin hudu ba sa gaza hudu wato in mun ce ba sa karuwa ba sa rabuwa ba muna nufin ba sa mutuwa bane a suna mutuwa amma sai Allah ya canza matsayin su da matsayin waɗanda ke kasan su wanda ke kasan wannan matsayin sai Allah subhanahu wataala sai ya canza matsayin sa da matsayin wanda yake kasan su shikenan wanda ke kasan nasu kuma sai a daɗa canzawa da wani wanda yake kasan shi haka kuma har a kai inda za a ɗauko cikin amawa masu ƙoƙarin ibada sai a ɗora su kuma akan kujera sai zama to sun kai wannan adadin amma akwai kuma waɗanda ba su da adadi ba su da adadi kuma abin da muke son ƴan uwa su gane dukkan malaman su kwaye ba su yi da'awar cewa wanda suka fa sai a iya su ta suka yi ta ba ba fa su yi wannan da'awar ba kawai su abin da suka bambanta da sauran mutane suna ɗaya yadda da wanda saka rukuni ne mai ƙarfi a ɗariƙun waliyai saboda nassoshi na alƙur'ani da suka yi magana akan waliyai da kuma nassoshi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana akan waliyai kuma suka ba su wata irin kulawa suka ba su wata irin kulawa wanda har annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cikin hadisi da mun karanta shi a nan ingantacce cewa ya gabi tuhumul anbiya wa shuhada'u ko ya gabi tuhumul anbiya wa shuhada'u cewa da annabawa da shahidai sai su yi burin su ranar tashin alkiyama kuma ya ce ba annaba ba ne kuma ba ba ba ba ba shahidai ba ne ba to waɗanda annabi ya ma wannan maganar a kai ya ce annabawa da shahidai za su yi burin su ranar tashi alkiyama a ce baka ba su kulawa ka binciki ka binciki a sifofinsu ya ce ba saboda a lokacin da annabi ya faɗa haka ɗin akwai wani balarabar kawai yana can nesa da annabi annabi na faɗa haka ya taso duk da a lokacin ban karanta lafazin wannan hadisin ba dalili na wadatu da wasu lafazan ne na wadatu da wasu sai na bar wasu to a lokacin akwai balaraban ƙauyen da ya taso ya zo ya gurfana gaban annabi ya durkusa ya ce ya rasulullahi qaumun laysu bi anbiya'a wala shuhada'a yaqbituhum al-anbiya'u wa shuhada'u yawm al-qiyamati sifhum lana la'allana nuhibbuhum wasu wasu mutane ya rasu Allah shi ma ya ji magana ta kamar sai mai nauyi kuma ai ya annabi ne ya faɗa shi kullum annabi ya faɗi magana kawai zaman ka lafiya kawai na yadda na yadda ko ba haka ba sai zo shi ya rasu Allah wasu mutane kake maganar ba annabawa bane kuma ba shahidai bane amma annabawa da shahidai suna burin matsayin su ranar tashi alkiyama ai ko ya rasu Allah ya kamata ka siffanta mana su ko ma su waɗannan mutanen don mun san san su zai amfane mu. Nassin hadisi ingantacce a ce ka duka zauna misali kamar abin da ya shafi matsalar zuriyar gida a rabu ne a ce kai ka zauna ba kamar san suraye ba ballanta na ma ka koya wa kanka son su ka koya ma ƴaƴan ka san su kamar yadda annabi ya yi umarni ya kamata ka tambayi kanka cewa to kai wani irin addini kake yi ko ba haka bane a mutane ne ga su sahabin annabi ne dan an ce ya zo ya durkusa a gaban annabi amma yana cewa a siffanta mana su ko dan ko ma su annabi ko ya faɗi sufofin yana faɗin sufofin nasu ga karshe sai dai karanta ayar ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ashe ko wajibi ne ga duk wanda a matsalar addini su ta dame shi kai ya binciki waɗannan mutanen da shi ma ko ya su ko ba ka bane ba to su ba ka matsala ce wadda take ba matsala ce da ta kamata a ce an yi wasa da ita ko an an banzantar da ita ba dan me dan san su zai amfane ka a wajen Allah kin su kuma zai cuce ka a wajen Allah ko kuma wulakanta su ko cin mutuncin su zai cutar da kai a wajen Allah ashe wajibi ne a siffanta su don a so su kuma wajibi ne a siffanta su don a ga girman su da mutuncin su Allah subhanahu wataala ya kara mana soyayya to su waɗannan mutum hudu ne ba sa karuwa ba sa rabuwa a kowane lokaci a kowane zamani ayatuhum min kitabillahi ayar su a littafin Allah ma'ana maka ce ayoyi ayar su kaza ayar su kaza ma'ana wa ayar da da ya kunshi sirrukan da ke kira zan su shi ake magana kowane waliyai wato kamar da shi wanke kiya ne yana faɗa a biyu yana cewa ala laisa shi'iri hal yara nasu ma ara walakin sudurul arifina kuburu yace ala laisa shi'iri kai can sani na kai can karamin sani na hal yara nasu ma ara wasu mutane ku suna ganin abin da nake gani shi ba ma gani ai idan ba idan haka bane ba ma gani annabi ya ce Allah zai zama idan bawa idan ya bi Allah ko hadisi ga ta shi ma a bukhari Allah zai zama idan bawa to Allah ya zama idan bawa ya zai abin da wannan idan zai gani kai ka gani to aka shi ba ma gani sai ce to to kamar mun ce to ba ma gani shi ko za ka ga mana sai ce to walakin sudu walakin sudurul arifina kuburu sai dai abin da take gani din ba zai yi wa faɗi ba nan kira zan ma'arifai masana Allah kaburbura ne da sirrin Allah kamar da ka san aka fuske mutum a kabari to fa kai ma ba za ka so yin kako ka gan shi ba dan ba kai ma ne ka so ka gan shi ba za a zauna lafiya ba ko ba ka bane ba to haka nan kira zan bayin Allah kira ta shudurul abarari quburul asrari kira zan bayin Allah kaburbura ne da sirrin Allah saboda haka shi sa shi ba ma gana ga nake gari sai kuma ni ga shi kuma nan da yake gari ba zai fada ba to shine muka ce aya ta kaza tana ayar shine ma'ana ayar da take kunshe da sirrukan da ke kirazan su Allah ya kara mana soyayyar su to ayatu al-kitab Allah shine fadin Allah Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna mithlahunna yatanazzalu al-amru amru bainahunna Allah subhanahu wata'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halitta sammai guda bakwai min al-ardi mislahunna sannan ya halitta a a kasai guda bakwai kaman dai adadin sammai din ya tanazzalu al-amru bainahunna al-amri Allah yana sauka tsakanin kasai da sammai din nan wanda kai ma in baka da ido ba za ka iya gani ba amma ina maimaitawa wato shi kullum mai ido bai yi kama da wanda bai da ido ba idan na ce mai ido bai yi kama da mara ido ba ba ido irin wannan irin na irin naka wanda muna ganin kawai abin da yake a zahiri bane a'a ido na irin waɗanda suka sanya wa idan su kwan ba kwallin barkono waɗanda suka sanya wa idan su kwallin barkono ya zama to sun rasa bacci a lokacin kai da kake kake kake yi da naka sai Allah ya girmama idanuwan nasu da abin da bai girmama idan ka da shi ba wata rana annabi ana magana a Madina sai yake yake faɗin la ilaha illallah ina ga fitinunan ina gani suna sassauka a lunguna lunguna da layika layika na garin Madina a ce duk abin da zai faru ne da kashe mutane da za a yi da ainihin kace-kace da su a Yazidu za su yi da Madina a rana ɗaya kamar yadda na taɓa gaya muku a Madinan annabi sai da gaba 'yan mata dubu fyaɗe. ‘Yan mata dubu aka babbake Ka'aba, to duk wannan musibin annabi sai da ya rika cewa ga shi yana ganin su da idonsa. a lokacin ga abubakar ga umar ga usmanu ga ali su kuma ba su gani ba amma to kuma kila ka ce kuma za ka ce to idan wasu kuma sai ce a su ma abubakar da umar da usman da aliyu din su ma akwai abin da Allah ya nuna ma idanuwan nasu da kuma bai nuna ma idanuwan wasu daga daga cikin sahabbai ba kowanne Allah na ba shi irin karamar da ya ga zai ba shi duk da yake malamai sun tabbatar akan cewa duk abin da ka sani ya halatta ya zama mu'jiza ga annabi in dai wannan abin da yake ban annabtan wannan annabin ba to wannan abin halas ne ya zama karama ga waliyin zamanin wannan annabin kawai abinda zaka kalla ƙara girmama annabin Allah yayi saboda mene saboda ya dada nuna ma annabin isansa da matsayinsa a wajen Allah ga almajiran shi ma ga yadda matsayinsa ya zama a wajen Allah akwai abu muslimul khawlani abu muslimul khawlani ba sahabi bane ba ba sahabi bane ba bai ga annabi ba ina duk ko an ce ran da ya shiga madina ne ranar annabi ya rasu amma bai ga annabi ba amma wani abin ban mamaki wani makaryaci ya bayyana yana da awawo shi ma annabi ne mutane suka wasu suka bi shi akan dolan dole bayan wafatin annabi ba wani ya na ma mace sunan shi ne annabin ƙarya din da ya bayyana shi kuma abu muslimul khawlani ya ki yarda saboda ka yarda da wanda ba annabi ba in dai ba tilasta maka yayi ba idan an tilasta maka shi tilasta bawa akan kalmar kafirci ko ya faɗe ta da harshen shi ba kafirci bane ba amma kawai ka zo ka bi mutumin da ya da'awar annabta bayan annabi Muhammadu shi kafiri ne kai mara kafiri kafiri duk wanda ya da cewa kuma na annabi bayan annabi Muhammadu kafiri ne ko annabi Isa zai dawo ba a matsayin annabi zai dawo ba to Abu Muslimul Kaulani malami ne babba kuma yana da mabiya an yi an yi to wallahi shi ba zai ba zai ba zai yace mutumin da yake kafiri a matsayin yana da'awar annabta ba to sai aka zuga wannan mutumin sai aka ce to kaga wannan mutumin ba zai bata maka da'awa saboda yana da jama'a kuma ana jin magana shi ana bin shi sai to ka bar shi za mu dau mataki a kan shi wallahi sai za ka kura wuta wuta kamar da yadda ake ma annabi Ibrahim aka kura wuta ga gaganda aka dauki abu muslimul khawlani aka jefa shi a cikin wutan ana jefa shi yanda annabi Ibrahim ya zama shi dirshan cikin amincin Allah a cikin wuta haka nan abu muslimul khawlani ya zauna dirshan a cikin wata kori gashi bata kona ba abin ban mamaki lokacin umaru na raye ina ganin abubakar ma yana raye usmanu na raye aliyu na raye to daga nan bayan ya bar sai ya koma madina yana komawa akwai na ganin zamanin halifancin umaru ne in ban manta ba na dai dan manta yadda kisan yake ne amma dai umar na nan dai bisa tabbaci dan umar ma ya gan shi da ya gan shi shine sai yake tambayar yake tambayar shi da yake tambayar shi sai ya fahimci lallai shi ne abu muslimul kaulani nan da umar ya fashe da guga ce alhamdulillah alladhi arani fi ummati muhammadin man fu'ila bihi kama fu'ila bi ibrahima umar ya fashe da guga ce na gode ma Allah a cikin al'umma manzo Allah da ya nuna mu mutumin da aka aikata irin abin da aka yi ma annabi ibrahim wannan almajirin annabi muhammad kenan shugaba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka su waliyai sha'anin su wallahi ba karbi bane wallahi in su rabauta ne fada da su kuma fada da Allah ne Allah ya raba mu fada da su kuma ya ba mu ikon bin su gwargwadon iyawan mu Allah ya dace da mu to su waɗannan to su ne wannan tabaka sannan wa ayatuhum aidan fi surati tabarakal tabara fi surati tabara akwai ayar kuma da har ila yau da take magana akan su dai akan sirkar da kirazan su ya kunsa a cikin surati tabara إلا الله جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت آه الذي خلق سبع سماوات شيني الله نندي على سبع بقي طباقا وتكوتا وتكوتا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فذاك قول بقوتي أتين عن الله daga kai daga sama ka yadda aka yi gini irin gini na masu gwaninta ginin da babu tokara sai sai Allah subhanahu wataala to wannan na cikin ayoyin kuma rijalul haibati wal jalali su ne maza maza da suke da cikin wata irin jalala da girma in ka gan ku wallahi sai ka tuna Allah kada fuskar su kawai sai ya tuna maka Allah shi na malama ya kawo wani baiti wanda yake ishara zuwa ga yanayin su yake cewa ka an كأنما الطير منهم فوق أرقصهم لا خوف ظلم ولكن خوف ولكن خوف إجلال لكن إن سنا ذوي تقول شكر farjininsu da natsuwarsu kai ka ce tsuntsaye ne suke kan kawunansu ba kuma dan saboda natsuwa natsuwa da mai da lamari zuwa ga Allah ba kuma dan jin tsoron wani zalunci ba dan jin tsoron buwaya da girma na Allah kawai Allah ya kara musu yarda wa hum allazina yumiduna al-awtada al-ghaliba ala awalim ar-ruhaniyya aga wadannan wani da muka lissafa siffar su muka ce su hudu ne to su suke ma siffi siffin waliyan da ake ce ma su autadu to autadu suna samun madadi ne da asraru da alwaru daga fadar waɗannan ainihin wajen da muka lissafa waɗanda muka ci sunan su rijalul haibati wal jalali to al autadu suna samun madadi ne daga waɗannan rijalul haibati wal jalali ne eh aqlubuhum samawiyatun zukatansu suka tare wanda ta rataya da halara ta Allah subhanahu wataala mana zuciyarsu kullum ba sa jin motsin halittun da ke ƙasa kawai tara ce ne da ainihin halittu maɗaukaka halittu na haske wanda suke a fadar Allah majahulu na filarabi ba a san su ba a ƙasa a ƙasa ba a san su ba ba a san isa su ba ba a san matsayin su ba sai dai ma'arufu na fi sama'i su ake yayi kuma a fadar Allah a sama su ne ake yayi su ne yan gaba gaba su ne yan gaba gaba a fadar Allah amma a nan doron duniya ba a san su ba ba a san matsayin su ba ahaduhum ɗaya daga cikin su zuciyarki ala qalbi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yana samun madadi ne ɗaya daga cikin su madadin sa yana samun madadin sa ne daga hasken kirjin annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin su wal akhar shi kuma ɗaya daga cikin waɗannan waliyan ala qalbi shu'aib alaihi salam yana samun madadi ne daga sirrin da ke kirjin annabi shu'aib الثالث والثالث na uku ala qalbi salihin alaihi salam yana samun madadi ne da hasake da asraru daga zuciyar annabi salih alaihi salam annabi salihu wanda yake da sabuwa din nan ba wanda mai mu'jizan nan ta sabuwa to shi daga gare shi yake samun madadi war rabi'u na hudu ala qalbi hudin alaihi salam shi kuma zuciyar shi tana kamfaran da zuciyar annabi hudu alaihi salam yanzuru ila ahadihim min al-mala'il a'la azra'il to daga cikin kuma wato sau da yawa za ka samu waliyi bayan zuciya tana ɗamfara da zuciyar wani annabi sannan kuma yana da ta'alluki da ɗaya daga cikin mala'ikun nan shahararre shahararru saboda mala'ikar da ke da alaƙa kai tsaye da wannan waliyin shine mala'ika azra'il alaƙar shi da mala'ika azra'il ita kai tsaye ce sannan wa ilal akhar jibril kar ai mamaki a cewa sannan shi kuma dayan alaƙar shi da mala'ika jibrilu ne kan su mamaki a cewa mala'ika alaƙar mala'ika da da da da da da mutum wallahi wannan nassoshi na hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar ba ɗaya ba biyu ba uku ba alaƙar mala'iku alaƙar mala'iku da ainihin bayan Allah na gargadi wallahi abu ne wanda nassoshi na alqur'ani nassoshi na alqur'ani da hadisi duk sun tabbatar annabi ya gaya mana ko mace imamu muslim ya rawaita hadisi wani daga cikin sahabban annabi ya rake bin hanzalatu annabi abubakar ya zo zai wuce sai ya ga hanzala yana sheka kuka kuka yake kuka yake sai abubakar su ke su ah me yasa ne ka hanzala kai ne sai ke mai na faɗa hanzala su ya ababakar abubakar hanzala ya zama munafiki wallahi ni ji nake kawai ni munafiki ne sai annabi abubakar ce mai kai me ya faru haka kuma yace to ai ne abin da ke bani damuwa yace idan muna zaune a gaban annabi ya ne mana wa'azi yana wa'azantar da mu ya ne mana tasiri ya ne mana ainihin wa'azi yana jawo hankalin yana sanar da mu ni'imomin Allah na aljanna da azabar shi na wuta da duk sauran irin wannan abu yace wallahi sai mu ji yadda suka san muke tuka da wani irin harke sai mu ji kaman ga aljanna ma muna ganin da idan sai mu ji kaman ga wutar muna ganin da idan duk dai abin da yake na gaibi shi muka kaman gashi muna ganin shi yace amma kuma idan muka tashi daga gaban annabi muka dawo muka zo muka yi mu'amalar mu da matayen mu da ƴaƴayen mu da dukiyoyin mu duk wannan abin sai ya tafi daga zuciyar mu shi din sai nake ganin anya wannan ba cutar munafunci ba ce take damu na kuwa sai abokar shi au to in dai wannan matsalar ya yi ma ina da ita ha shi mu tafi wajen mai gida mu je mu tambaya menene abin da ke faruwa irin wannan matsalar sai ko suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai abubakar yake gaya mai sai abubakar yake mai mazala ke tambaya hanzala lafiya sai man a gaban al'umma yake zaki ce mai na faɗa hanzala ya rasulullah na faɗa hanzala ya zama munafiki shi da kanta yake faɗa sai annabi yake cewa me yake faruwa sai yake cewa ya rasulullah in muna gaban ka kane mana tazkiri da wuta da aljanna sai mu ji kaman ga wuta da aljanna muna gani sai ya dai lissafa ya ce amma muna koma muka yi mu'amala da matanmu da 'ya'yayenmu sai mu ji duk al'amuran da muka ji muka kirkira zan yi kunsa daga nan fara ga muka duk babu sai mutu duk babu sai annabi ya ce ai da a ce da a ce zukatan ku za su rika dawwama irin yadda kuke a gabana sannan kuma ku hada da askarai da zikirai haka yadda ka zaka ku hada da zikirai yace da akan gada jan ku da hanyoyi kawai marayu za su rika ku suna ce muku assalamu alaikum assalamu alaikum suna kai sawa da to wannan sai ke nuna maka menene to a cikin sahabban akwai waɗanda daga misali sun kai wannan matsayi dan duk abin da annabi ke faɗa tadrijiyar tadrijiyar ake samun matsayi ai da daukaka a wajen Allah saura makami na musulunci makamatu ne akwai musulunci akwai imani akwai ihsani musulmi ba mumini bane musulmi ba dukkan musulmi bane mumini nake so ce ba dukkan musulmi bane mumini amma dukkan mumini mumini ne kuma musulmi ne musulmi mumini ba muhusini ba ne amma dukkan muhusini muhusini ne mumini ne musulmi ne to haka ake samun matsayi a musulunci ta tunijiya a hankali a hankali a hankali kana bin Allah kana ne santa abinda Allah ya hala ya ya hana kana bin Allah kana ne santa abinda Allah ya hana matsayinka da isanka a fadan Allah na karuwa to sai ka kai wannan matsayi to akwai daga cikin su akwai Ibrahim bin Hussein shi kam ainihin abin da ya kai shi ga matsayin da ya kai shi radadi da ciwo na basar radadi da ciwo na basar saboda ka yadda ka jinnan haka mala'iku suke zuwa sarkai mai sallama assalamu alaikum assalamu alaikum dal ana tare to saboda ka dan an ce alaƙar mala'ika da ba wani abu bane ya zalunta ba dukkan su halittun Allah ne yawa alaƙar mala'ika da mutum ba wai shi kenan tana nufin ta mai da wannan mutumin annabi ba a'a annabi ba a'a wanda ba haka bane abin da ya shafi sha'anin annabta daban ita kuma wannan alaƙar wani girmamawa ne da mutuntawa kawai da Allah ke yi ma bayan shi Allah subhanahu wataala ya dace da mu to saura ka ɗaya daga cikin su alaƙar sa kai tsaye da mala'ika Azrail ne wa ila al-akhir Jibril shi kuma ɗaya mala'ika Jibril shine alaƙar sa ta kai tsaye wa ila al-akhir Mika'il ɗayan kuma mala'ika Mika'il wa ila al-akhir Israfil ɗayan kuma mala'ika Israfil sha'anuhum sha'anun ajib sha'anuhum ajibun wa amruhu wa amruhum garibun malaka waɗannan waliyan wallahi sha'anun mu yana da fatkar ban mamaki yace al'amuran su motsi irin bakin al'amura ne wanda sai sun rikitar da tunaninka sai sun rikitar da ainihin tunaninka na'am nan na ambaci sunayen mala'iku guda uku guda hudu to ɗaya daga ciki a sunan shi bai inganta alqur'ani bai zo alqur'ani kai tsaye ba kuma bai inganta a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba duk alqur'ani ko hadisin annabi malakul mauta ke kiran shi to amma babu wani damuwa waɗannan suna daga cikin irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ainihin sahabbansa suka ji daga ainihin ahalin kitabai da dinnan wato akwai wasu hadisai da ake ce musu isra'iliyan na ce musu hadisai ne dan ana ce musu haka amma ba hadisai bane ba ma'ana dai maganganu ne wasu daga cikin sahabbai suka rika tambayar yahudu da nasara yahudu da nasara suna da littafi kafin zuwan namu yahudawa suna da littafi wanda annabi musa ya zo da shi ne suna at-taura nasara suna da littafi da annabi isa ya zo da shi ne suna injila waɗannan mutanen gaba ɗaya waɗannan ɓangarorin guda biyu dukkanin su ma abota littafi ne Allah ya ba su littafi a tabbatin da Allah ya ba su littafi ba mamaki dan an ji wasu saƙonni irin na wajen Allah a bakunan su saboda akwai abubuwan da ai ba su canza ba a littattafan nasu to shi sa annabi ce kar ku gaskata ahli littafi ko ku karyata su maganganun su idan ya zama to ba a babin aqida bane ma'ana ba faɗin wani abu sai suka ce haka Allah yake ba mu kuma ya sha bamban da abin da annabi Muhammad ya faɗa kaga yanzu su misali a wajen su ai Allah yana da da kaga kaga wannan ai sakin layi ne ko kuwa yau sakin layi ne da alqur'ani ya ga mana lam yalid wa lam yulad bi haifaba ba haife shi ba amma yana da kaza yana kaza kaza kaza wannan duk shirkiyat ne shirkoki ne amma irin wannan dan sunan abu kaza sunan abu kaza sunan abu kaza kuma ko kuma idan ya zama to tsarwaci wani abu daga gare su wanda zai taba martabar wani annabi to wannan shi ma ba za mu yarda da shi ba musulunci bai zai yarda da shi ba kamar irin kissan nan da ake kawo ta ta rashin lafiyar annabi annabi ayyubu na dinnan gaskiyar magana isra'ili isra'iliya ce kawai isra'iliya ce cewa wai yayi rashin lafiya har tsutsa tana cin naman jikin shi wanda bai dace da martaban annabin Allah ba kuma alqur'ani bai faɗa ba alqur'ani dai ya ce yayi rashin lafiya kawai annabi ne siffarsa annabi ayyuban cewa ya rashin lafiya a tsutsa na cin naman jikin shi ba wannan isra'iliya ne la yultafatu ilai ba za mu kalli wannan maganganun ba dan sun taba martabar wani daga cikin annabawan Allah amma kamar sunayen wasu abubuwa haka wanda ba wani damuwa a wannan dan kora daga gare su aka karɓo tun da suna ai suna da littafi wannan babu wani damuwa ko ba wani iskali a cikin Allah ana tare to waɗannan kenan a sai rijalul fath akwai mazajen da ake ce musu rijalul fath mazaje na buri ومنهم رضي الله عنهم أربعة وعشرون نفسا أتكين ذرهم وديا أقوت متن إشرين دبيار في كل زمان أين أقوت زمني يسمون رجال الفتح أنا أنبتت على تيمسو ماذا جنبودي لا يزيدون ولا ينقصون باسا قاروا لك إشرين دا أين هم هدنن إشرين دا هدنن باسا قاروا باسا رقوا في يفتح الله على قلوب أهل الله تسوني Allah subhanahu wa ta'ala yake buɗe kirazan bayan Allah yabdahu min al-ma'arif wal asrari Allah yake buɗe kirazan bayan Allah ya cika sirrora da asrarai shi sa zai ka ji Allah kan shaina ta quluba dali'il khalqi ahya bi nurihi wa alsunahum ahya fazaka wa allama suka san bayan Allah suka san bayan Allah ulubu jami'il ulubu jami'il khalqi ahya bi nurihi suka san bayan Allah sun haskaka ne da hasken annabi Muhammadu wa alsanahum ahya haka nan harsunan bayan Allah sun rayu ne da annabi hazaka sai ya tsarkake su wa Allah ma ya sanar da su da ilimomi ta yaya sai ce lallai kam ai ga ta hadisi mun karanta a hanzaratu yana ta in suna zauna a gaban annabi wato a shi annabi akwai wani haske da ke tare da zafi shi wannan hasken in kana zaune a shi shi bugun zuciya yake yi sai ta rayu da sirrika na Allah to bayan Allah bayan Allah waɗanda suka bi annabin bi na gaske to sai Allah ya gadar musu da irin waɗannan hasake duk da ba za wai su kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai al-ulama warasatul anbiya malamai magada annaba ne ko sai na sha faɗi ce kai ku ka san in ba rashin hankali ba babu yadda za a ka yadda cewa malamin ka ya gado ilimin annaba amma bai gado albarka annabi ba ko ba haka ba to annaba ma abota ilimi ne da asraru da albarkoki albarka gaba ɗaya ta tattara a tare da inda suke to haka ne malamai suka gado ilimin su suka gado hasashen su suka kuma gado abin da ya shafi asraru wanda su annabawan suka cika da shi a kirazansu a kirazansu Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu ayar waɗannan waliyan ayatuhum ayarsu ko ayatuhum ayarsu fi kitabillahi a cikin littafin Allah ita ce fadin Allah ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha abinda duk Allah ya yi bawa budi gare shi na rama babu wanda ya isa ya rufe wannan budin da Allah ya yi bawa a cikin bayan shi waɗannan su 24 ne jinsin waɗannan waliyan su ma ana ce musu rijalul fasl sai rijalul ma'arikul ula akwai mazaje a cikin waliyai su kuma ana kiran su rijalu ma'arikul ula wa minhum radiyallahu anhum sab'atu anfusin su kuma su bakwai ne waɗannan jinsin su bakwai ne wa hum a'la alamil anfasi waɗannan su bakwai ne a waliyai da suke tasarrufi a alamul anfasi alam na rayuka to waɗannan suke fito waɗanne daraja da girma ayya auliya ya ashabi maratibi ma'abuta darajoji da ɗaukaka ayatun min kitabin layi ayoyinsu a littafin Allah wa antumul a'launa wallahu ma'akum ku ne madaukaka Allah kuma yana tare da ku a kowane hali am fir dalu sahatil asfali akwai mazaje cikin waliyai su kuma da ake kiransu da rijalu sahatil asfali gamawan ba za mu gama آخر إن شاء الله ما زال نكمل ما مكمل أيوة الإسلامي توسوى أن ومنهم رضي الله عنهم أحد وعشرون سوء عشرين لدين نفسا وهم رجال ساعة الأسفل وهم أهل النفس الذي يتلقونه من الله لا معرفة لهم بالنفس الخارج عنه ولا ننسوني ولا الله سبحانه وتعالى يدعوك كاسو يباسو متيوي نا أبن دي تاكي limfashin da yake tafiya a cikin kaunu Allah subhanahu wataala yana sanar da su adadin sa da yadda yake tafiya sho dan fodiyo radiyallahu anhu yana da littafi mai suna lamma balagatu wato yana faɗin a littafin yana faɗin irin jazaba su al-ilahiyya irin jazbar da aka rike mai a fadar Allah daga shekara kaza sai ya samu jazba iri kaza daga shekara kaza sai ya samu to akwai inda yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi mun jazba a wannan jazbar sai ya sanar da ni dukkan wani gashi kwaya ɗai ɗai ɗai da ke jikina na san adadin shi na san yawan shi in shi wa kudi wa rabi Allah wa yace duk wata jijiya da ke jikina na san yawan su kuma na san adadin su sannan na san amfanin kowace ɗaya daga ciki saboda ka kaga ɗan adam wato wata taska ce ta sirrin Allah dan adam idan ya bi Allah wata taska ce da Allah yake tara sirrukan shi a cikin sa shi yasa yake za ka ga ɗan adam na iya yin abin da zai kura baka mamaki saboda ka ɗan adam taska ce ta sirrin Allah saboda ka su sha'anin waɗannan bayan Allah layin kace za ka kare ta gaba ɗaya addinin za ka rusa kamar da shi Maulana Sharif Ibrahim Sale yake cewa waɗanda duk suka kawai su abin da suka da shi almatiyu almatiyu abu kawai wanda yake na zahiri kawai da za a taba a gani da hannu yace addinin musulunci ya huce wannan addinin musulunci yana tasarrufi ne da jiki da ruhi suka sha'anin ruhi sha'ani ne na gaibin Allah sha'ani ne na gaibin Allah wanda Allah subhanahu wataala ya ittila'in wasu daga cikin bayan Allah ya tare da su sun rika da kafa shafi gaibin sa sauraka waɗannan jinsin kenan na waɗannan waliyai sai mazajen da ke kiran su rijalul imdadil ilahi mazaje na madadi na fadar Allah wa minhum radiyallahu anhum thalathatu anfusi a cikin su akwai mutum uku wa hum rijalul imdadil ilahi sune mazajen madadi na Allah wal kauni madadi kuma zuwa ga halitta Allah fi kulli zamanin la yajiduna la yanqusuna su a kowane zamani ba sa karuwa ba sa raguwa fahum yastamiduna min al-haqi wa yamudduna al-khalqa ولكن بلطف ورحمته لا بأنف وشدة ولا قال su suna samun madadi daga Allah kai tsaye sannan su kuma suna madadi zuwa ga halitta kai tsaye su wato Allah suna maimaitawa cikin ganin damar sa yadda yake ka bar shi a haka kawai duk abin da kaga Allah ya haka yake son yayi ai ko annabawa bai zama wajibi a hakkin Allah ba da'izi da'izi ne ba wajibi bane da Allah ya ga dama duk abin da Allah yake son ya kimsa mu bayin sa na ma'arifa da sanin sa da kuma yadda za su bauta mai zai iya turo zai iya kimsa shi a kira dan su ba tare da ya aiko annabawa ba amma sai Allah bai yi haka ba Allah sai bai yi haka ba sai ya aiko annabawa dalili su zama wasuɗa tsakaninsa da halittarsa saboda haka Allah ne ga dama wato yake sanya wasuɗa tsakaninsa da halitta kuma duk abin da ka sani aka ce maka aikin Allah ne zaka ga Allah ya wakilta wasu daga cikin bayan su suke wannan aikin kwatanta da mala'iku kwatanta da mala'iku duk wanda duk wanda ka tambaya ko yaro ka tambaya kai ka ce waye mala'ika daukar rai wallahi ya san shi ko ba ga wani ko ba ga wani zai ce maka azra'ilu ne ko ba ga wani a daidai lokacin kuma daga wata wata aya kuma Allah ya ce maka Allahu Allahu amin yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malaikan mutuwar da aka wakilta gare kaga kashewa da rawa na Allah ne ko ba haka ba kashewa da rawa na Allah ne amma sai wakilta wani mala'ika da ya wakilta wani mala'ika sai wannan mala'ika sai zama to shi yake tasarrufi da rayukan mutane tasarrufin rayukan mutane yana hannun wannan mala'ika ne alhali kuma aikin Allah ne to anan ne ابن الأرض الحاتم إذا الله سبحانه وتعالى يكي وعلم آدم الأسماء كلها دينها فمتى فأكو أن مغانا بقوانكي يكي cewa to malaman tafsiri sun yi iya kokarin su sun yi iya kokarin su wanda yake sun yi iya kokari wanda la yin sahabi ba za a wulakanta kokarin su ba sun faɗi iya abin da suka faɗa suka ce abin da Allah ya sanar da mala'iku da Allah ya ce wa allama adam al asma kullaha yake ya sanar da ai ya sanar da mala'ika ya sanar da annabi adam abinda Allah ya sanar da mala'ika annabi adam shi kuma mala'ika annabi adam ya sanar da mala'iku shi da wai sunayen bakan fashi bakan fashi ne ne ma bakan fashi abin da ke kafatar kaman kullu ko na abu shigo fatanya magirbi tukunya to wannan muhawara ce kayyima wanda la yastahanu biha amma ne ba nan sun hadisin annabi ne bala haka ana fahimta muhawala ce ta malamai suka ce ga abin da aka sanar da annabi adam to amma ka fahimci wani abu sau da yawa ilimin abin da zai kake da alaka da shi kai tsaye shine ya kamata a ce an sanar da kai ba ilimin abin da baka da alaka da shi ba a tsaye ana sanar da mala'iku a sanar da annabi adam tun tukun ya ido yana sanar da mala'iku da ba su mala'iku suna girki ne mala'iku suna ba ta girki ne alaka su da wata tukunya ko ko bijirni malaiku malaiku suna noma ne malaiku na noma ne to ne alaka su kai cikin abin da suke faɗa ya haɗa su na tusa babba da karama ita ma tusan babba da karama duka aka sanar da annabi adam sun kuma shi mai sanar da malaiku to ne alaka malaiku da wata abawai da sun dan Allah dan annabi sai ibn arabi ya haɗu ce duk ba wannan bane ba bal kowane mala'ika daga cikin mala'iku yana tasarrufi ne daga da wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wannan sunan sai ke buga misali sai kaman mala'ika azra'il yana tasarrufi ne da wani suna daga cikin suna daga cikin sunayen Allah wajen daukar rayuka yace to da wannan sunan ne mala'ika Azra'il ta wannan sunan ne yake gane wane saura shekara kaza rayuwar shi ta kare kuma a waje kaza za ta kare lokaci kaza da minti kaza kuma a wannan wajen za a ɗauki ransa kuma rana kaza ga watan kaza da wannan sunan mala'ika Azra'il yake sanin wannan to shine abinda Annabi Adam ya sanar da shi yace da wannan sunan ne kuma yake gane ta yaya zai ɗauran ainihin mutum ta yaya zai ɗauran aljani ta yaya zai ɗauran dabba babba kamar giwa zaki da sauransu ta yaya zai ɗauran irin ƙananan dabbobi irin kiyashi kwarkwata kuɗin cizo da sauransu ta wannan sunan yake ganewa shi ne sunan da Allah ya sanar da annabi Adam shi kuma ya sanar da mala'ika Azra'il amma bigirbi da abin a haba dan Allah dan annabi to shi yasa malam wallahi qur'ani ma ba za ka ji zaukin shi ka ji gwalagwalan abin da ke cikin alƙur'ani ba idan baka bi malaman sufayi ba wallahi ba ka ji ba shi yasa Maulana Karim Ibrahim Sale yake cewa yake su ne suka san gwalagwalan gwalagwalan sirrikan da Allah ya boye a cikin alƙur'ani alƙur'ani yana da gwalagwalan sirrika da Allah ya boye yace sadatu sufiya su suka san waɗannan ilimomi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana biyayya gare su Allah ya kara mana soyayya su to wannan kenan to wannan jinsin waliye kenan a waɗanda suke irin wannan aiki saboda haka suna karɓar madadi kai tsaye daga Allah sannan su yi ma halitta madadi da wannan madadin da suka karɓa malam cewa lakin bi su bilibin amma fa cikin sauki da sauki suke yin aiki wato am wato sha'anu wani wato mutane sau da yawa suna kallon kamar waɗanda mutanen irin su ne wallahi alazim wani waliyin abin da yake dauka na sanin Allah a lokaci ɗaya da za a dora ma da za a dora ma mutum dubu za su iya mutuwa a lokaci ɗaya wallahi abin da za ku kwatanta wannan shi ne shi da bai fata da jilani an ce akwai wani lokaci da ana wani irin mukummun sanyi irin sanyin nan da kana ɗaki ma sai ka samu abin rufa bayan ka hura wuta nace amma a lokacin yana zaune yana karanta wani salati shi sai ana mai sai ana mai kita da mafici saboda zafin nauyin sirrin da yake ɗauka me ya hujja akan haka sai mu ce wasu nauyayen sirrika yake ɗauka wasu nauyayen sirrika yake ɗauka daga hadar annabi dalili shi ambatan sunan annabi na sa wani sirri ya shiga mu koma hadisin imam tirmizi lokacin da annabi zai isra'i da miraji imam tirmizi ce wa usiya bil buraqi muljaman musrajan aka zo ma annabi da buraka an sa mai ragama an kuma sa mai sirbi an sa mai sirbi yace fastas ab alai sai buraka yaki yaki sarrafuwa a wajen annabi sai ya wuya su a hannun annabi fa qala lahu jibril abi muhammadin tafalu hadha fama rakibaka ahadun aqramu ala allah minhu malaika jibril ya kalli buraka yace muhammadun kake ma haka babu wani mutum da ya taba hawanka mai matsayi da isa a wajen Allah kamar wannan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Fadin sunan annabin nan da kai kawai farfan ba a raka ga buraka na zubar da kuɗi saboda nauyin sirrin sunan manzon Allah. Kan kai mamaki dan Sida Abdul Qadir na dan wata salatai ane mai fifita. Duk abin da sufaye suka ɗauka in dai nasu ne da gaske wallahi sai ka samu wuce shi alƙur'ani da hadisi. In dai nasu ne sai dai ko wanda aka yaba musu wannan ko dama shi ma mai yaba ya san ƙarya yake yi. in dai nasu ne a wallahi sai ka samu bishi alqur'ani da hadisi Allah ya dakatar da mu saboda su suke ma qur'ani da hadisin hidimar da ba wata tabaka wadda sai a cikin duk tabakokin kuma ba za a yi wallahi za su zo karatun mu na da za mu bayan mun gama ruhul adabi gaba ɗaya za ka ji mazajen da suka ko addinin su baye ne mazajen da suke ma addinin hidima da takubban su baye ne mazajen da suke ma addinin hidima da ilmomin su baye ne wanda in ka gina su a wannan addini to ba abin da ka rage ma addini gaba ɗaya ka rusa shi wallahi Allah ya dantar da mu isa shi ma ibn taymiya ce kai idan na mutu a gaida magabar da zubaye a lallaba abin ne na a wajen madabar da sufaye nan aka binne shi alaga tawana saboda ka duk wani mai suka sufaye bai da wani malami magabaci wallahi duk wanda zai dauko zamu ga zamu a duka mu zamu dauko mu ga abin da ya faɗa kan sufaye duk wanda zai dauko in dai ka tare wannan najiyar nan wannan yaron Muhammad dan Abdulwahabi da wannan yaron Albani in dai ka tare su to duk waɗanda zaka dauko daga in ka koma baya Ibn Qayyim al-Jawziyya Ibn Ibn Taymiyyah al-Harrani har su irin ibn abdul hadi ibn abdul hadi da shi da imamul maqdisi wanda ya rubuta littafin umdatul ahkam da shi suka karɓi ɗariƙar ƙadiriya a wajen shi da abdul qadir jilani kuma wata karama da ya nuna musu da suka je suka karɓi ɗariƙar sai ta musu to ban ya ce musu shi da abdul qadir sai ce musu ban muku izini ku zamba sai nan da bayan kwana arba'in ka samu mamaki ran kwana arba'in din shin da na fika ranar ya rasu shi da Abdul Qadir a ce yana da tafiya ne don su tsaya da na irin shi kai maza a jin labari waɗannan mutanen ne wai wai za ka kire su a addini kuma kada ne ba musulunci wani abu to me za a rage musulunci a ka cire waɗannan Allah ya dace da mu Allah ya kara mana soyayyar su to wannan shi ne wa minhum karatun nan dai zai gaba bai wadin ma ومنهم رضي الله عنهم ثم ما بشي na saboda mun suna kuɗi ne suka rage mana mu dan rage su saboda koda akwai wasu ɗan tambayoyi sai mu suke da shi tun daga shi ma mun kai da arba'in da biyar akwai wasu ɗan tambayoyi ɗaya ko biyu